بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Baka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jaddada farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala sake dawo da wannan majalisi na mai tarin albarka da cikin masallacin Haji Abubakar Ali Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Ubangiji Allah ya sa mata mu ji mu saurara abin da za mu ji domin mu je mu tabbaka shi mu yi amfani da shi wasu ma su yi amfana da shi a yau maulidin mai insha Allah wuri ne matsayin mutuwa da ta kaba a musulunci aka ce ka fahimci abu kafin ya zo gare ka ko kuma ka sanar da wani idan shi ya zo gare yau malama insha Allah abin da zaka karantar da mu kenan insha Allah yanzu ba da abu magana shugaban mu malamar mu Amina ta Rizahu Sunna ta Kasahu Local Government wato malama Zainab Aminu Haduru Allah ya ji kan mahaifa da rahama Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya sa mana jin zalil hasanat wassalamu alaikum wa rahmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kai rayuwarmu zuwa ga wannan lokaci ya kuma ba mu damar halartar wannan majalisi mai albarka muna fata ya zame mana hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba domin duk abin da baka sani ba baka sani ba daga ran da ka sani ya zame maka kuma sharaɗi ne a kanka aiki da shi alhamdulillahi har yanzu muna cikin kitabul janaza saboda darasin jana'iza faɗi ne da shi abin da yake cikinta yana da yawa wanda ya kamata a ce kowa ta san haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon kuma aiki da shi a kafin na shiga cikin karatu ina miƙa taziya ga hukumar makarantar 'yan mata ta gaɗau na rashin ɗaya daga cikin ɗalibarsu wanda ta rasu shekaran jiya wani ikon Allah ɗan daƙiƙa kaɗan da magana da ita. Ni dai ba san wani abu na daga cutarta ko wani abu ba makamancin haka. Ɗaliban makarantar gaɗau sun kasance suna da ƙoƙarin yawan tambayoyi. Yawan tambayoyi su ta tambayanka abu. Kuma a dalilin mutuwar ta sai nake kira ga hukumar makarantar. Kira da murya babba kasancewa daga cikin tambayoyinsu akwai wanda yake kamanceceniya da sai an shiga ciki an taimake su suna yawan tambaya me hukuncin haɗa sallah a sakamakon darasin da bai baka damar ka fita kayi sallah akan lokacin ta ba wannan tambayar sai nake ga amsarta tana hannun maluman su ba wani dalilin da zai sa malami ya rike ɗalibi ya hana shi fita sallah a lokacinta alhali shi ma musulmi ne kuma a kullun ne ba a wani lokaci da in dalili yayi ba mafi akasari bangaren masu koyon science din nan suna da wannan matsala kuma suna yawan tambayoyi a kai nakan nuna musu za su iya yin iyayen da za su iya ne abin da ya fi karfin su kuma hukuncin yana ga wanda ya rike su amma iyaye mata ƴaƴayenmu ne wa'annan ƴaƴan kowa ta sa a ranta kullum zaki bibi yarinyar ki lalle ta tsaya da salati da yin sallah da yin addu'a da yin karatun Qur'ani kada ta sage yanzu wai tana jami'a karatun boko ne ya dauke mata hankali tun da gashi nan rayuwar ana nuna mana ita ba fa sai an kammala karatun tukunna kuma a dawo ai wani shiri na tafiya lahira ba wani yana aji ɗaya ya mutu kwanaki mun yi magana aji hudu ta mutu yanzu wannan yar aji biyu ce a shekaran jiyar har ta karɓo exam card ɗinta za ta fara jaraba yau wannan abin tsoro ne kuma kowace mu za a iya ɗauko mata gawar yarta a dawo mata da ita lokacin da ta cika idan ba mu bibiye su muna shinan me suke yi ba mu ne da hasara wallahi mu yi ƙoƙari mu dinga bibiyan 'ya'yanmu muna tunasar da su addini muna tunatar da su karatun bokon su kar ya mantar da su neman lahira kuma daidai ne karatun boko domin idan ba mu yi ba ba za mu fahimci abun ba sai mu barwa arna su zo su sha makance kowane guraben ilimi sai mu zama mu mun zama ga falallu a bangaren dole ne mu taimaka musu su karatun boko amma mu sanar da su cewa kada su manta da neman lahira annabi ya ce idan kana neman karatu ilimi na zamani ka neme su kamar ba za ka mutu ba kana neman ilimi na rayuwar duniya ka neme su kawai kamar ma baka san mutuwa ba yace amma in ka tashi neman ilimi na me na lahira ka neme shi kamar yanzu za a dauke ka ko in an rima ka dinga jin ka kawai yanzu ne zaka iya mutuwa ko in an jima saboda haka duka guda biyu a zurfafa a cikinsa Allah ta'ala ya karba mana Allah ya jikanta ya rahamshe ta ya kyautata mafancinta a mun yi magana yau za mu yi sallar jana'iza sai kuma mu gabatar da takaba a musulunci yaya take Allah ta'ala ya samu dace a sallar jana'iza wata salla ce mai kabbarori guda hudu mafi akasarin jama'a akan musu kabbarori guda hudu amma ne ana karawa ga waɗansu mutane ɗaiɗaiku masu falala kamar shugabanni sarakuna da sauran ma'abota ilimi mai daraja domin annabi alaihi salatu wassalam ya ƙara kabbarori ga wa'insu sahabbansa aka ce ya rasulullahi ya naga kai kabbara kaza yace ai wannan ya halarci badar saboda haka ƴan badar ma ana dada musu kabbarori saboda me darajar badar kuma har a yanzu ana dadawa wasu daga cikin malaman mu wasu daga cikin shugabanni ko sarakuna amma mafi akasarin al'umma gaba ɗaya kabbara hudu ita ce wacce ake yi kabbara ta farko za a karanta fatiha amma ibn abbas ya ce za a karanta fatiha da sura a ruwayarsa amma sauran malama sun ce fatiha kaɗai to fa ni'ima duk wanda aka ɗauka kenan yayi sabanin malama suka ce a duka wanda ka ɗauka ba wani laifi a cikin da kowa ya kawo hadisin da ya danganta shi da annabi za a karanta fatiha cikakkiya idan waccan ruwa kika ɗauka ta ibn abbas za ki ɗauka ki karanta fatiha wala allah ko da kulfu ko da abin da ya kama da haka sai raka'a ta biyu za a yi mai salatin annabi salatin annabi wani iri ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan shine salatul ibrahimiyya kuma shi ake yi ba a canjawa ai wani saboda haka ki bibiye yaranki sun iya salatul ibrahimiyya don kar ku sha mamaki wayannan abubuwan da kuke kaman kowa ya shina wallahi ina cin ina tuna wata shekara a, a wani makarantar da nake koyar da Islamic history NJS I mean NSS 2 SS3 kun ga dai suna shirin gama ƴan mata ne ko to dukkan su sai da na mai da tahiya da salatul ibrahimiya continuous assessment din su kowace na bata me maki goma goma wacce bata iya bance ba ta da continuous assessment saboda me mun yi darasi ne na sallah sai naga gabaki ɗaya ma ashe bus ma san duka in kika ce minus kike yi a cikin sallar su baka iya kaza ba an cire biyar baka iya kaza ba an cire kaza wallahi wata bata da goma a sallar ta kuma na sake shawartar malama cewa lalle kowa ya sa a cikin darasinsa ba wai sai abin da ya zo a curriculum ka karantar kaza ba kai koyar musu abin da yake almuhim ba iya sallah ba har ka kusan gama makaranta kuma in ka ce ka iya sallah to baka iya ayyan karatuttukan da suke cikin ta ba ba su yi addu'ar buɗe sallah ba ita ce ta farko na bada maki goma ba su yi salatul ibrahimiyya ba kun ga duk wa'annan abubuwan ai kai ma uwa abun kunya ne a ce ke ma biki bibiye su ki san cewa sun iya ko ba su iya din ba saboda haka lalle lalle mu sa ido akan yaran mu mu dinga kuma bibiyar su Allah ta'ala ya samu dace so wannan ita ce kabbara ta biyu
akwai kabbara ta uku wanda ita kuma addu'a ce ake yi wa mamaci hikimar shi ne kin fara da karatun alƙur'ani musamman fatiha rubuce da Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ne da zuwa gare shi Allah yana jin daɗin ka kuma ta cikin yin addu'a sannan ne yake wa annabi salati kuma salatin nan da yake dacewa sai ya ji ga mamacin da abin sa gaba za ki yi shi addu'a addu'a da ta zo mafi yawa kusan ita ce aka aiki ita ce Allahumma barik wa rahmatuka ya Allah ka gafarta masa ka yi masa rahama kuma ki koya wa yaran ki bambanta dalilin mace da namiji muna da mata da ko sai ne tunanin koya su Allahumma basurha wa rahamha ya Allah ka gafarta masa ka yafe mata wa azina wa afu anha Allah ka ba ta lafiya ka yi afuwa a gare ni gashi an ce mutum ya mutu ma'ana ce Allah bai shi lafiya manufa lafiya shi ne misali ne duk wani wani ya hanyar mutu ya ce Allah sa ya huta Allah sa ƙarshen wahalar kenan to a cikin wani lokaci kana marfatan wannan damuwar da ta dame ta Allah ya warkar da shi ya kwanta aka bayyana lafiya Allah ya warkar da shi ya mutu afuwa wa akhirin min zulmi ya Allah ka ɗaukaka masaukinsa idan mace ce wa akarin musulaha Allah ka ɗaukaka masaukinsa wa wasu a mazakala ya Allah ka faɗaɗa ka faɗaɗa mashigarsa ina ta shiga kabari cikin tsinci wanda sai an tsinci shi da yar ta kan jona a jar gobe ta canja ba idan Allah ya wasa a mata shi ke ba wani sauran takura sai zai yanzu damkar falo ta ana hanyar da addu'a wa isilha da limani wa tsanci wa rabat ya Allah ka wanke shi da ruwa da zangar da sanyi saboda ne cikin da suna bukatar wannan kamar yadda muke cikin mutuwa takan sa bawa ya dinga ruwa yana faɗan tsananin da yake jikinsa da halar da yake a jikinsa idan Allah ya yi wannan wasa da sanyi da kankara da ruwa to ai za ki wanke da wannan azabar da ɗin cikin naki sannan wani jikina mun faɗa yaya kamar yadda ke tsawon ajiyar da tsara a wanke ta daga zunubinta kamar yadda kake wanke tufa kyakkyawa daga dauda farar tufa idan ta samu wani kirin da haiko da waye aka mata can za ta zama abin sauran da ke a tare da ita to ki ne mata fatan Allah ya wanke ita mutar haka Wajiru dalar khairar min dalika wa ahalan khairar min ahalika Allah ka samar da ita wani gida na daban mafi alkhairi da irin wannan gidan da bai da duniya ka samar da ita wani gida wani akali ma'ana abokan zaman na daban mafi alkhairi daga waɗanda ta bari a nan duniya misali idan mace bai zama a nan idan na mace ne ya bari a matsayin mace da damuwa da miji ko kishi da miji bala'in mutuwa ya kai kun manta wannan sai ce kike nema masa abokiyar zama mafi alheri da kike saboda ne saboda kin san ya ci da wani yanayin da ke ba ki fita ki maganin sa ke kike musu wannan addu'a Allah ya ba shi wani iyalai fiye da iyalansa na nan duniya ya ba shi wani gida fiye da gidan shi na wannan duniya وأدخله الجنة وقيل فتنة عذاب القبر وعذاب النار za ki nema mishi ya Allah ka shigar da shi aljanna ka gure masa ko ka kire masa wahalar kabari da kuma azabar wuta wannan shi ne addu'ar da kike yi wa mace kuma shi ne wanda ake yi kowa kuma shi ne wanda ya kamata ki koya wa yaran ki su yi sai ka bara da hudu ka bara da hudu kuma addu'a ce da ake yi a dukkan mahalarta mutuwar da wanda ba su samu halarta ba kuma sauran marigaya da suka da yayin da gaskiya kun ga ya canza a ce kowa ne zai yi wannan addu'a ba kawai ku zo ku tabbata sallah ku jira da mutum kaɗai ba ana jikin da annabi yake cewa idan kaka mutum arba'in Allah ta'ala yana kunyar ya ci bai gafarta maka ba sai ko waɗanda suka nuna sallah suka san yadda ake yin ta suka zo suka yi ta wannan yana roƙawa wannan yana roƙawa sai Allah ya ga yawan ku duk kuna ta neman afuwa a mutum ɗaya ku ya yafe amma kun zo kun je da kan duk ku san me kuke yi ba kawai kuna bin sallah ba shi ne manufar kuma wani karanci yanzu wani Allah ana sallah jana'iza a kofar fada ko ana yi a wancan wani ƙarshen gari amma suna yi mana addu'a mu da mu je ba ya Allah yi mana dafa saboda muhimmancin da suke ta ake so kowa ne saboda bakunan da suke roƙon wani ya fi wani falala tafiyar ruwa ma wanda suka jera da kowa ya iya wani ma ya fi liman kusanci da Allah amma ko sai mu zo mu je da sun wani hanya ake gaba wata ne na wani wani hanta ku da ka kuma dukkan ƙananan cikinmu da manyan cikinmu ma'ana yara da manya muna nema wa kanmu afuwa Allah ya gafarta mana wata ne na wani sa'a yana Allah da matan da mazan duka ya Allah kai mana gafara Allah na kashe ya zama فأخرجه على الإسلام من خلى وإذا كنت غير هذا فتسكنه وأنا كمان أكون مسلمة وأنا أدعو اسمها بدرجة ba abin da kake so illa ka tabbata akan musulunci da mutu akan imani ita ne da kai da wannan ma ka karɓe shi da imani wanda ka karɓe shi da musulunci ka san da shi bayan wannan mataccen ya Allah ka karɓe su cikin imani yanzu ko mutanen da suke jana'iza a guri kaza suna yi miki wannan addu'a ke ba za ki ji faɗin cewa ke ma ki koye da ki iya yin faɗin ki ya koya ɗan ki ta koya wanda shi ne a gare ni kokarin ki koyi ibada ai da Allah ya ce Allahumma la tuharrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladan wannan jana'izar tasa da mutum idan mun yi jana'iza Allah ka tabbata mana da ladansa sannan ya ce wala tabbina wala tazmina ba adada kuma Allah kada ka batar da mu bayan ma'ana shi yanzu ya mutu ya mutu da kan imani bayan ya mutu sai Allah ya batar da ke ke kuma lokacin da kika mutu kika mutu ba akan musulunci ba kina jin kunyar da za ku haɗu da shi ke yanzu matacciya ce ba ta tare da shi wani Allah ya dace ke kuma ne ke kauce hanya kina kike da kake addu'a Allah kar ya batar da ke bayan bayan shi wani hadisi kuma yana cewa wala tafkina ba'da Allah kada ka tsinye da wata suna bayan ma'ana za ku ga mutum ma yana cewa wanda da suka mutu a ƙarfin kaza da kaza ga masifa ta abu kaza kin ji wani da yake tafawa kullum sabuwa sai ki tuna lokacin da wani yake ba ba a san boko haram ba lokacin da wani yake ba a san bani ba to da irin wa'annan fitintun Allah kada ka fitine mu da wani abu da wani sabo bayan mutuwa to wa'annan shine kafarin guda hudu kuma sun cika daga wa'annan idan aka yi to babu bukatar wai a sai a tsaya a yagawa addu'a idan wani addu'a ake yi ko sallar gawa dukkan ta addu'a ne ba ruku'u ba sujada dukkan ta addu'a akwai masu wasu bidiyoyi sai an kammala sallah kuma sai su ce bari a addu'a a gawa ai addu'a an riga an yi ta yadda annabi ya ce a yi ta shi an masa kai an maka wa'inda ba sa nan ma an musu daga nan sai daga gawa kuma babu wani gurin da aka ce a tsaya a gurin ayi addu'a sai kuma lokacin da aka sa shi cikin kabarinsa annabi ya ce ku nema wa ƴan uwanku gafara don yanzu ne za a tambaye su yanzu za a tambaye ku nema musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya tabbatar da harcen su kan imani za ku ga wasu suna yin wata addu'a Allahumma sabbit mandiqahu indal mas'ala ya Allah ka tabbatar da harcen su wajen mai ansa tambayar kabari tambayar kabari ba hada cewa ake yi ba imaninki ne yake ba da dama ki yi saboda haka tabbatuwa akan imani ya zama wajibi kullum mu dinga sabunta imaninmu ba abin da zai taimake ki ki sabunta imaninki sai mai kusanci da Allah duk gunda aka ce wani abu na Allah kina ciki gunda aka ce wani abu na sabon Allah kina barranta da gurin ba zai yiwu duk gunda kika ji ganga sai kin leka ba duk gunda kika ji gulma kina ciki duk wani sharri da waye kina ciki kuma ki ce kina so ki tabbata akan imani Allah yana tabbatar da mutum akan imani ne kwatankwacin yanda yake neman haka saboda haka wannan mu ne zamu yi kanmu kokari mu gujewa kanmu dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala baya so mu yi kokari kuma mu aiwatar da abin da Allah ta'ala ya yi mana umarni ko kuma ya hane mu shi ma mu hannu Allah ta'ala ya sa mu dace wannan ita ce sallar gawa kamar yadda muka faɗa a sai kuma abin da yake na takaba to amma akwai abin da nke so in gwada mata misali mahaifiyarki ce ta mutu kuka zauna kuka suturta ta kuka ajiye ta a falo sai ku shiga uwar ɗaki wannan ta yi tagumi wannan idan kika sami gidan masu shinan addini shine zaki samu wannan ta ɗauki Qur'ani ta koma fana tana wannan ta ɗauki carbi dogo tana Wa ya ce muku ku ba za ku tashi ku yi mata sallah ba sallar jana'iza ana iya yin ta safu mutum jingin a taru a yi ta lokaci ɗaya ana iya yin ta kuma me nau'i nau'i a dinga shiga ana yi annabi alaihi salatu wassalam haka aka masa sallah yana ɗaki sai a waru wa'insu sahun jama'a sai su shiga su masa sallah sai su fita sai wa'insu ma su zo me sai su shiga su je su masa sallah sai su fita gaba ɗaya haka aka yi masa sallah tukunna aka jira wasu awanni Allah ta'ala ya masa sallah mala'iku suka masa sallah aka kammala tukun aka zo aka binne shi kina kwance da gawar mahaifiyarki kina ta faman kuka kuma aljannin wance ya tashi shikenan ruwa an yi kanta ana ta tofa mata ruwa wance ma nata ya tashi kun bar gawa da take buƙatar addu'a a lokacin da take son addu'a ki kabarta mata ganin abin da ake karanta ki koya na koya kannan ki zo su yi mata yayu su zo su yi mata ku kwana kuna mata sallah kafin ma a ce liman ya zo daman ku kun nema mata abin da ake so a nema mata waye ce muku mata ba za su yi sallah ba kuma ana yin sallar ga'ib mahaifinki ne jinya ta riske shi a can wata ƙasar da ya rasu kuma an binne shi ki kabarta ki mishi sallah ga'ib sannan ana yin sallar kuma an binne din aje a same shi a kabarin misali annabi alaihi salatu wassalam akwai wata baiwar Allah tana zuwa ta share masallaci ta danyi dawainiya ya kwambi baya ganin ta ya ce ni ina wannan mata mai kaza da kaza sabai suka ce ai ta rasu ya ce kuma shi ne buku sanar da ni in je ne mata sallah ba saboda su suna kallon ta ai kawai ba wata bace har sai an gaya annabi da kansa ya je shi kawai wanda suka gudanar suka gudanar annabi ya ce a nuna masa kabarinta ya je ya mata sallah kun ga tana binne kuma ya mata sallah saboda haka idan yaro yana kasar waje yana karatu mahaifinsa ya mutu an binne ko uwarsa ta mutu an binne yana zuwa maza ku nuna masa kabari ya je ya masa ya wadatar da tasa sallar ya gabatar tasa sallar so sallar jana'iza kowa yana iya yin ta kuma ko bayan watanni ne fa ba wai sai irin jiya ne ko shi a'a ko bayan watanni ne saboda haka da Allah mu yi kokarin shinan abubuwan da suke shari'a ne kuma mu yi mai aiki da shi wana bangaren jana'iza min sallar jana'iza kenan a bangaren takaba Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa mace yin takaba idan mijinta ya rasu a ƙarƙashin me wasu ayoyi guda biyu wanda na ware akwai wata aya a gaba ma da take magana akan takabar amma ita tun da hukuncin Allah ya shafe mana shi ba ma yi nazari akan ta ba saboda me alhamdulillah mun mun zo a cikin karnin da musulunci yake da sauki wacar ayar takaba tana gudana ne shekara guda sannan kuma akwai wasu dokoki misali kawan idan mijinki ya yi wasiya to duk irin wasiyar da ya akan ki kin zauna akan ta kenan hatta ki mutuwa idan cewa ya karki fita idan cewa ya karki aure idan cewa duka abin da ya shar'anta jahiliya ta ba shi dama da musulunci yo kusan dama mata sun samu rangwame da yawa bayan zuwa musulunci shine sai aka shar'anta mana ta mu ta kabar mai sauki wanda kuma in mun bita ibada ne idan kuma mun yi wa'yansu abubuwa a cikinta mu muka ɓata. Karanta mana ayoyin ta gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب عجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
Allah ta'ala ya ce, Wallazina ya tawaffauna minkum wa'yannan wa'yanda suke mutuwa daga cikinku, wa ya zaru na azwajan, kuma su bar mata, ya tarabbas na bi an hinna arba'ata ashkurin wa ashira. To, su matan za su zauna su kame zaman takaba da muke cewa kenan wata hudu da kwana goma. A nan gurin ina so in ja hankalin mata. daga cikin malima wayanda zan ce suna amfani da fatawa kawai ta bid'a sai ka ji an ce ai ta kabar kwana arba'in ne sauran abin da ya biyo wata ukun zaman idda ne ai zaman idda ba wata uku ba ne zaman idda kowa tana zaune ne a ƙarƙashin tsarinta idan jininki kwana sha biyar yake dawowa ba ki yin iddarki a wata biyu kuma shi Allah ga nan a ayar mun karanta jam'ewa yayi kawai mu abin da ya faɗa mana za ta zauna wata nawa kuɗi da kwana goma kar ki yadda da mai ce miki wai kwana arba'in su ne ta kaba sauran kwanakin idda ne za ki iya yin komai wannan nauyin ya sauka a kanki daga kwana arba'in da sauransu Allah ta'ala cewa yayi wata hudu da kwana goma bai kuma sai ya bambance ya ce kwana arba'in na idda wasu kwanaki kuma na mai sunansa takaba ba amin a kwana arba'in suke cewa na takaba sauran kwanakin kuma na idda to duka wata hudu aka ce mana da kwana goma. Faiza balagna ajalahunna idan suka cimma wannan ajalin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye musu fala junaha alaikum fima arrabtum bihi min fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wannan kuma ana magana da maza to ba laifi idan sun cimma wa'annan kwanakin cewa mai duka abin da suka yi na kyautatawa ba laifi a gare su wallahu ma ta'amalu na kabir Allah game da abin da kuke aikatawa mai ba ku labari ne in kin yi yanda yake so ma ya shina shi zai zo ya ce miki ga yanda kika yi in kin yi wasa kin yi abin da kika ga dama ma ya shina shi zai tabbata miki ga abin da kika yi ga irin naki zaman da kika yi lokacin mai takabarki aka ce wala junaha alaikum fima aratum bihi min kibatin nisa aw aqnantum fi anfusihim aka ce babu laifi a gare su ana magana da maza ne wannan cikin dan abin da suka bujuro wa mata na me na nuna kwadayin su akan auren su ma'ana daga cikin abubuwan da aka hana zamu zo mu faɗa akwai neman aure a cikin takaba an hana to shine anan sai ake cewa mazajen amma ba laifi a gare su su dan nuna wai shagube ake cewa mai kama da wanka ko su dan nuna suna ciki amma kas su furta kaman ko wani yawan alheri ya dan miki kyauta a ko ya dan ki kyauta ko ya dinga dan miki waya lokaci kadan ya hakurin dai to Allah ya kaza Allah ya kaza ki kara hakuri yana nuna miki kamar dai tausayawa ko wani abu amma kada ya furta miki ko ya furta waliyanki alimallahu annakum satazkuruna walakin la tuwa'iduhunna sirran Allah ya ce Allah ya sani a cikin zukatanku da akwai alama ko wani dalili da yake nuna kuna son ko kuna ambatan nasu amma dai a ɓoye amma kada ku sake ku furta musu cewa ina ciki ko ina neman aurenki ko in kin gama idda kaza kaza dai ki ka nuna karar cewa zaka neme ta da aure tana cikin wayannan kwanakin iddar illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ka gaya mata wata magana irin haka sananniyar magana wanda dai hankalinta zai bata ta wani ko wani abu yake nufi ne ko ya dan yabi wani kyawunta ko ya yabi iliminta ko ya yabi wani abu dai nata wani abu dai na yabo ya gifta amma me kada ya sake ya nuna mata kauna a fili wala ta'azmu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitaba ajla kada ku furta zancen aure har sai littafin da aka ajiye masu na wannan iddar ya cika ta kai iya kwanakin da aka yanke mata tukunna ku furta mata zancen aure wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum Allah ya ce ku shina fa ba wai sai kun furta shi a'a a zuciyar ma ya san cewa ga abin da kuke nufi ya ce fa hazaruhu to fa ku kiyaye ku kiyaye don me kenan Allah yana nuna wannan dokar akwai tsauri a kanta lalle a kiyaye kada a yi wannan neman aure cikin idda ko cikin takaba domin abin yana faruwa nema cikin idda din ko cikin takaba din yace wa alamu annallaha gafurun halimun yace ku sani shi Allah mai gafara ne mai haƙuri mai gafara ne mai haƙuri wannan jan kunnan Allah ta'ala yana yin sa ne domin in kun fahimta a zahiri abin yana faruwa duk da ya fi faruwa ga masu idda ta sakin aure baka gama takabar ba ka yi ƙoƙarin sabon neman aure kuma ko namiji ne ya saki mace mai mata hudu wanda ta cike ƙofarsa ko sai ya sake ta bata gama idda ba to bai da ikon yin aure domin ai tana ɗamfare ne a jikinsa tukunna bata rabu da shi ba inda za a samu yayi aure sai aka san labarin ai waccar matar bata gama idda ba to wallahi sai an warware auren to ita ta kaba a nan gurin abin da Allah subhanahu wataala ya nuna mana kwata-kwata yaya ake yin ta abu hudu ne ta kaba Na farko, daina ado. Daina ado kuma ba shi ne daina tsafta ba. Za ki yi wanka, lokacin zafi ne zafi ya dame ki za ki yi wanka sau uku sau hudu duk kike so, ki kayanki. Amma mi, ba za ki shafa koda ba, ba za ki shafa jambaki ba, ba za ki shafa gazal ba, ba za ki ɗauko leshinki na ƙasan akwati ki saka ba, ba za ki ɗauko shaddarki ta ƙasan akwati ki saka ba. Amma mi za ki yi wanka za ki saka wankakken kaya. ba kuma za a shimfiɗa miki tabarmar gurin zamanki daban ba, butarki daban, lokacin sallarki ma daban. Idan dama ke sai karfe biyu kike sallah sai ki ga yanzu an da miki aike tun karfe ɗaya saura. Dafa miki san yin wannan sunnar yin ta akan lokaci sallar ba a'a wayan saboda kina ta kaba ke sai kin fara tashi kin yi sallah kafin sauran jama'a su tashi sallah. To duk wani abin da ba abu hudin nan ba mace ita ta ƙagawa kanta. Abu na biyu ba ƙamshi. Saboda ƙamshi ma wani nau'i ne na farin ciki ko jin daɗi. Duk wani abu ana son ki cikin tausayawa ne da nutsuwa da komawa ga Allah. Ba za ki sa turare ba, ba za ki sa sabulu mai ƙanshi ba, ba za ki sa foda mai ƙanshi ba, ba za ki duka ko su wani shuwa suwa duk ki bari. in dai kin yi wanka mai kyau shi kenan sannan me kamar yadda wannan aya ta gaya mana babu neman aure ko mutum yana son ki sai dai dan haska miki wani abu ki fahimta amma ba zai ce miki yana son ki ba sannan me ba kuma fita a muhallin da kike yin ta gaba anan ma ana yawan samun matsala idan mace tana ɗakinta mijinta ya mutu to fa za ta zauna a ɗakinta ne ta yi ta kaba idan ɗakin na haya ne to za a take biya mata kuɗi har sai ta yi ta kaba a wannan ɗakin duk abin da zai fitar ta na larura za ta je ta dawo ɗakinta ne mai ta kaba ba ta kwana a wani guri daban ba ɗakinta ba sai dai in larura ce ta kai ta ga asibiti to wannan kuma larura ce amma dai wai cikin nishadi ko ana biki a gidan ku babu zancen fita ko makka aka biya miki da kina ta kaba ta sauka akan ki a wannan shekarar saboda haka mata mu kiyaye a wasu abubuwa da za su bata mana takabar mu sannan kuma ita mai takaba larura tana sa ta fita fita ba ta san rai ba ƙaddara sai kika zama dama mijin dai kawai yana nan ne ke ce kujiba kujiba ki fita ki nema ki zo ki ci abinci ki ciyar da ƴaƴanki ki biya musu kuɗin makaranta in kin zauna wata huɗu da kwana goma za a zauna lafiya amma ki ji tsoron Allah ki fita ga buƙatar ki iya buƙatar ki dan wasu suka ce in ke ma'aikaciyar gwamnati ne ma to za ki fita matakan ma'aikatar ki bata baki damar wannan zaman gabaki ɗaya ba an ce idan kika zauna misali kina private hospital za ki musu zaman wata hudu su ci gaba da biyan ki ba sai yiwu ba to sai ki fita gwai- kwatankwacin bukatar ki kada kuma daga wannan fitar ki rade kasuwa ki ratsa a duk wani gurin da kika san cewa ba shari'a bane kar ki kai kanki sai ki fita ki je ga larurar ki kai tsaye ki dawo cikin gidanki in kasuwanci kike yi da kanki ki je ki saro a tsatsaye ki dawo gida in sayarwan ne dole sai ke fita ki je ki sayar amma me ki ji tsoron Allah ki san ke yanzu akwai wani nauyi a kanki amma shari'a ba ta kallafa wa mutum abin da ba zai iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha matukar in kin zauna ba wanda zai kawo muku abinci to fita ta same ki saboda yanzu abin da yake faruwa kenan iyayen marayun nan wa'ansu ko sati ɗaya ba su a iya ɗaukan ɗawainiyarsu ciyarsu ko shayarsu kai wata ranar makoki ma ba za a samu masu ba da abincin da za a ci a makoki ba wai kuma amma fa za a zo a in mata a gidan wa'annan yayinta ne wa'ancan kannanta ne duka an zo an yi rigo ana jiranta da batta da naira hamsin ta ta zakaran kanta ta nemo abinci sai ka ga ta fita kira mun ya- yayanku kira mun wani yaya za a yi ne yaya za a yi haba yan uwa musulmai asalin ma ta kabar ba a ce eh, eh, zaman makokin ai bai zama wajibi ba wallahi matar da bata da abin da za ta ci bai zama wajibi ba idan kun zo ba kawowa za ku yi a ci ba ku ne ake nemowa ya za a yi a baku ku ci kun ƙara jefa su cikin bala'i ga rashin ubansu ga kuma yawon neman bashin abin da za a ci? ‘Yan uwa mai wa kan ma'adalci, duk wadda muka san an mata mutuwa, mun san halin da take ciki jiya da shekaran jiya, ba kuma za mu iya zuwa mu mu ɗauki ɗawainiyar wannan ciyarwar da ake ba, don Allah kada mu je mu zauna musu mu ce mun zo zaman makoki. Ki shiga ki taziya ki tashi ki fita. Wata sai ta ɗauki kanta ta ɗauki ‘ya'yanta ai gidan wance ai yar baffana ne ai yar kawuna ne a zo a nuna miki gatar dangi amma me an zuba miki ido sai ki ga yanzu ita ba damuwar tunanin mutuwar ba ba damuwar rashin ba tunanin yare za a ina re za a samu abinci Naba alaihi salatu wassalam abin da ya koyar shine an yi mutuwa yace ya ku sahabbaina ku sam- ku tanadar wa gidan ah, Ali Jafar abin da za su ci na kwana uku domin me su yanzu an musu wani abin da zai shagaltar da su da zuwa neman abin da za su ci duk wanda aka masa mutuwa ai ba zai fita ya je yawon neman talle da yake yi ko kasuwanci yake yi saboda neman kuɗi ba ko hankalinsa dai kuma yanzu damuwa kuma sannan kowa zai zo ya ce masa sannu sannu ana neman sa a masa ban hakuri yana zaune a gida ne to abin da musulunci shi yace shine a nema masa abin da zai ci na wa'annan kwanakin daga kwana uku sun wuce banda ke mace da zaki zauna ki ta kaba to ba wanda aka ce ya ci gaba da zama a makoki a fita a nema abin da za a ci so wayannan kurakuran muna ci gaba da gudanar da su mu cika gidan mutuwa alhali ba su da yanda za su yi su kansu to ga wannan bangaren abubuwa guda uku na guda hudu da muka faɗa su ne ta kaba ba ado ba kamshi ba fita ba neman aure duk wani abin da ba wannan ba ba ta kaba bane ga mace da take da miji sai ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu ma'ana dai sakin da yake da komai ta fita ta yi jini ɗaya ko biyu kawai sai ya rasu kun ga tana cikin iddarsa ko to yanzu sai ta zubar iddar sai ta sake dawowa cikin ɗakinta sai ta yi ta kaba kamar yadda kowa ya yi domin me ita ma za ta ci gado ba ta fita daga cikin masu gado ba tunda ba ta gama ta kaba ba amma ba ta gama waccar iddar ba da ta gama idda jiya yau sai ya mutu to ba ta da idda eh, ba ta da rabon ta kaba eh, ba ta da ta kaba kuma ba ta da gado amma yanzu sai ya mutu kafin fitar ta a ta kaba a idda sai ta dawo ita ma sai ta yi ta kaba ga wanda kuma bayan an mutu ta fara ta kaba wata ɗaya wata biyu kawai sai ta fara jin yanayin motsi a ciki aka yi bincike a shi tana da ciki ba ta san da shi ba ita ma ciki ya bayyana to sai ta zubar ta kaba ta wannan wata uku da kwana goma sai ta jira har sai ta haihu so irin wa'annan hukunce-hukuncen yana da kyau mata mu yi ƙoƙari mu ilimi a ɓangarensu saboda suna da mahimmanci a rayuwarmu idan mu ba mu iya ba to yaya za mu yi da yaranmu da suke nema a gurinmu za su sani wannan ilimin kuma abubuwan irinsu ne duk muke dagula rayuwarmu mu dinga aiwatar da wasu abubuwan da ba su dace ba ga amarya sabuwa dau an ɗaura aure jiya gobe za a kai ki kina gidanku biki ganshi ba bai ganki ba bare a ce wani abu ya haɗa ku sai mijin ya mutu to fa ke ma karki ce ake ake biki zama mata ba ke ma zaki ta kaba kuma zaki ci gado da dama irin wa'annan kunce-kuncen abubuwan da idan an kula an iya su sai mutum ya rayu lafiya-lafiya idan an kasa shinansu da shari'o'in da suke cikinsu sai a saba wa ubangiji a kuma zama an shiga cikin hasara da wannan ne nake tunanin mun kammala wannan darasi na ɓangaren janaza idan da wani abin da ko ba mu taɓo ɓangaren ba kuna iya tuna mana saboda ina yawan gaya muku majalisi ne na ɗaliban ilimi kada ku dinga ganin cewa wai ku ba za ku ce komai ba ko Allah ma ya sa wani lokacin sai wani kuskure ya gifta baka faɗi wani abu ba ko ka faɗe shi ba daidai ba kuna da dama kuma ku tasar da mu saboda mi idan ba mata da junan namu to ai ba za mu san akwai kuskuren ba bare a gyara saboda haka idan da wani bangaren da bamu taɓa ba a bangaren jana'iza sai ku tunatar da mu sai mu ga menene mu cike daga nan kuma sai mu dora da abin da Allah ta'ala ya ba mu Allah ya sa mu dace
na Allah ya sa ka da alkhairi imani wa amin Allah ya wa gaba da kai a fatan Muhammad tare da cewa ga mun kungiya yan agaji da imiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin zarar hakan yan uwa ga kima da mata mu da dalla da lafiya lafiya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani sahabi ga shi wata kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma to da haka mata mu da yi gaskiya kada ni wasa a yi yin sallah wa ɗan uwanmu dan ni a cikin dabaruna ba na bari dan jikina ya tafi ban masa sallah ba gaskiya a jaji ko dan za a bi wa da suka yi ko kuma kai ne kamar da malama ta faɗa ko ku yi naku kafin a je a zo ɗaukar wannan rawa. Bari matasa da na fara ganin wannan sallah ta mata a garin akwai wani ba wa Allah da irin ana ce masa kamfani Muhammad Sa'ad Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mishi mutum ne nagartacce mai hakuri ne dai mu'amala mai kyau to a lokacin ilimi ya bayyana a wajen mata haka mata suka masa maza suka yi nasu mata suka masa nasa sallah sai da ke karɓa ayoyi iri da kala Allah subhanahu wa ta'ala ya ruwa bai ba mata san wani yayi shi tsakanin da yake da Allah ba wani ya wani haka wani ya wani wani a wani karama ba kamar da malama ta faɗa in Allah mu dage mu mai da hankali wajen yi wa gawakin mu sallah sa'annan kamar ta kaba mata domin suke na anan a cikin Qur'ani ba karzo ba hadisi ba faɗa ba a ce wai an ɗauki mace an sa ta a ta kaba eh an saka ta a ta kaba ta shiga eh an mata wankan ta kaba kuma banza wai sai ranar juma'a da juma'a ko tsofi ne za su sa ki a cikin ta kaba ba wai bayan an yi mutuwa kuma su ne za su na zo suna miki wanka a juma'a juma'a ana dafewa kitso ko kun tuba babu su abin da Allah subhanahu wataala ya kawo shi za a yi da fadin manzon sa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine iya ma wannan rayuwa shi ko ina sura muwasa da su a ajiyar iya yaban ki da wuka kar ki fata ba da kar ki waye duba a zuwa duba na gaskiyar ta kaba yadda kamar malama ta faɗa mana ba wanda za ki dai nuna ke da ke kokan da in ba tare da dabara ba kamar yadda malama ta faɗa sai yadda tsayayya a gidan mutum kuma da ma gashi ba lafiya ko kuma yanayi sai kuma Allah ya kawo kwana ya kare kamar da malama ta faɗa kai Allah ya saka wa iya mu da halgalin mu da alkhairi da idan aka yi mutuwa idan aka rika salamu alaikum tun ba a kira sallar magana ba za mu fara kai duwo gidan mutuwa idan aka ce wannan ban sai kar guda musu ne duk guda musu san gidan da aka kawo nan za a juye idan an ce ban sai kar tuwon lauyi ne a nan za a juye in an ce ban sai kar shinkafa ne wallahi haka za a ta kawo irin waje ne iri da kala amma yanzu babu ɗaiɗaiku ne suke masu ɗan ƙarfi masu son su tantar da Allah subhanahu wa ta'ala sai idan mutuwar ta masu akwai ne ko shiga da shiga da wurin shinkafan ana shiga da katan katan na taliya da ruwa iri da kala amma idan irin namu ne yau ko ba sai a haɗa gaba da yau babu gudu babu shinkafar ma bare shi mai da wanda su mai to yan a haka mu rika uwar ta mu rika yi duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne wa sahabbansa saboda ni ma kuma ko haka ne kana kararin mutuwa an ga duk da ta asibiti da ba ci ba sha ba ba ci da su sai tunanin me za a ce da samu me za a tsara me za a tsare ni hobba ta tun da umarni daga annabi annabi rahama manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya uwar ta yi to muke shirowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta abin da muka ji wannan ku je mu tar wa wayanda ba samu sun zo ba saboda ni ilimi ne wanda da dama ba a san shi ba a gaida hankali a san shi ana ganin ni kamar idan wani zuci ne to kun ce da malama ta da hankali ne mu wannan da wani daga ka da nake yi abin da ta faɗa mana daidai Allah subhanahu wata'ala ba mu ku fitarwa Allah ku mai ba mu ya haɗa mu dukkan mu a cikin ladan baki daya da mu da muka zo da wayanda suke gida domin isar musu da yan uwan gida ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu neman haihuwa idan alkhairi ne a gare su Allah subhanahu wataala ya ba su idan ba alkhairi bane Allah ya ba su hakuri irin na komai na na na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu ciki Allah ya sauke su lafiya ƴaƴayen mu da suke karatu a gida ko a wasu wajaje Allah subhanahu wataala ya kare mana su ya kare mana su daga sharrin wannan ranta ya kare mana su daga sharrin mutum ko aljan ya kare mana daga sharrin wanda zai zo ya ba mu rayu ko kuma tarzo ba a cikin rayuwar masu cin jarabawa Allah subhanahu wata'ala ya ba su sa'a da nasara a cikin wannan jarabawoyi da za su masu lafiyar su Allah ya ga musu kafa a samun su mutu wa'anda ba a cewa mace garkuwa ba ne Allah ya sa a kaga musu koma suna nan da dama babu lafiya ana ta fama da zazzabi Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya game da takaba ta gargajiya. Ai din na kore wa inan kawai sai nace mana mai annabi yace mai Allah yace. Takaba dai nace muku menene abu hudu ne. Daga ba hudun ba komai kuka kago sabo bid'a ne. a ce yanzu ma malama na ta faɗe su ni ban ma kawo su ba ban ga dalilin nemo su ba tunda me ba shari'a bane ai na ce muku akwai wata aya ma da ta shafi ta kabar a Qur'ani amma tunda an shafe ta hukuncin ta baya tafiya ita ma mun saba kawo kanmu wa'annan da ake tafi akan su su muka yi bayani akan su duk abin da aka kaga wai sai kin yi wanka sai kin tsefa kanki sai wata tsofuwa ta zo ta miki tsofuwar ma wala Allah ko tsarki bata iya ba mata mu wa kanmu faɗa mu koyi karatu mu koyi addinin mu in baki da ilimi ki zama mai yawan tambaya ki zama mai yawan tambaya ki zama jajirtacciya ke ba za a yi miki duk abin da aka miki bayan ranki wanda ba yaddar ki bane baki da laifi mu dinga yawan jan hankalin ƴaƴan mu ni fa in na mutakar ku sake ku mun kaza da kaza duk abin da kika san kagan su aka yi ki sharadi dama in kin ce ke ba kya so ke kar a miki to ko an miki baki da laifi a shari'a ba ruwanki su suka yi zai kare a kansu saboda haka mu dinga shar'anta wa kanmu daman duk wani abin da ya dace ga misali guda ɗaya da na manta ban gaya mana ba ba yanzu an ce wai sai an zo an saki a takaba ba a miki wanka a saka ki a jira wata tsofuwa ta zo da anguwar gabar ta yi kaza da kaza to karewa ma idan yanzu mazaje irin masu tafiya nesa neman kuɗi ko ashe biki shina ba sai Allah ya mishi rasuwa ba a samu hanyar sadarwa kin shina ba har wata hudu da kwana goma ma ya wuce sai bayan wajen wata biyar kawai sai ga wani ya samo labarin ya zo miki ko da hotonsa da sauran kayansa da yake da shi ga labarin kuma yanda yake hanya ne ba a samu ta a sadar da ke ba kun ga yayi watanni kenan har kin fita a takaba kaba akan ki gaba daya ba takaba akan ki idan ya rasu ne da wata uku ko wata biyu labarin ya same ki to sai ki irga daga lokacin da ya mutun nan daga sannan kika shiga ta kaba ashe ko ba a shiganta ko duk wanda aka ce a'a kayi ta baka ma san kayi ta ba to menene ita babu ita babu wani abin da ake wai na shiga ta kaba ko na fita ta kaba wani abin haushi gobe za a fita ta kaba sai wata tsokuwa ta zo ta kama wani turmi ta zauna ta ta muku karatun soki buru tsutsu kuma fita ruwa fa ake sannan wannan ta kawo turmin zani wannan ta kawo turmin zani wannan ai ta tarawa wanda bai baki ba kina haro shi cewa shi ma ba za ki masa ban mijin sai mutu wannan ra'a bane abin tausayin anan shine washe gari ranar takabar ke ranar fitar kenan sai ki sha kunshi ki kitso ki waye kuma sai a ina ana hidimar ma sha'a babu alamar tausayi a tare da ku wai ina kaunar da take tsakaninki da wannan bawan Allah yau kin zama freedom kina da yanci ki neman aure kina da yanci ki fita kina da yanci kaza da kaza wai sai ya zama yanzu wata rayuwa ce ta same ki sabuwa ta jin daɗi ayya biki san wani hali yake ciki ba ya dace ko bai dace ba wallahi mace ta gari mai tausayi ba za ta taɓa barin addu'a a mijinta ba wallahi sai ran da ta mutu kuma ko da ta auri wani namijin ba sai ta bayyana masa ba wannan tsakaninta da Allah ne ta nema mishi gafara matuƙar tana raye sai kiga wallahi ne na har gidan da aka ina ana kiɗan ruwa cikin dare an tara uban zannuwa wai ya zibilla farin ciki kike da wannan mutuwar kuma ƴaƴan gidan sai na ce to wai ni ku ba kwa jin bakin ciki ai kukan dai uban ku ne in ita bata dauki wani abu nan din ba saboda haka akwai abu da yawa da ake yi na jahilci na hauka wanda bai kamata mu ambato shi ba mu muna tunanin nan duka wanda yake gurin nan insha Allah ɗalibi ne na ilimi in ba ka yi a makaranta kana yi a zauren malam wane in ba ka yi kana yi a gidanka almajiri ne yake koya miki yaranki ne suke koya miki kowa muna tunani muna masa kyakkyawan zato ba wanda zai yi mana irin wannan takabar insha Allah Allah ta'ala ya samu dace to tana tambayan wai idan mijin mace bayyana wai shikenan ta zama gauruwa wai in yayi tafiya ko in ba sa gari ɗaya to gaskiya zancen wani gauruwa ai daman wannan ba kalma ce ta musulunci ba kalma ce kawai kaman ni na dauke ta ma kaman ta tsokala ne na kan ga yara suna ce gauru kaman ko gauruwa dai ita ce matar da batta da aure a abin da mu muka shina a bayyane tunda da aurenki kuma ba za ki zama gauruwa ba sai dai me idan ana miki nufin kama akwai mazajen da suke tafiya su yi wata da watanni to wayannan kuma shi su ne irin wayanda ake kwatanta su da mu'allaka mu muka dauka kawai ya rataye ta Allah sa ma da yana bata abinci wasu zaki samu in suka shalla suka tafi sai su yi wata shida ba aike babu waya babu komai bin san wani hali kike ciki ba wannan suna kamantaceniya da ratayayyun mata mu muka dauka amma zancen gauruwa wannan kalma ce ta Hausa Allah ta'ala ya samu dace ya addu'a ce addu'a ce zaka iya maimaita addu'a ga mamacinka iya tsawon rayuwarka kai ma kuma daman ita sallar gawa ba sallah ce irin wacce ake ruku'u ai sujada ba addu'a ce dai kawai Allah ta'ala ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا أبنجي يندك كرام lafiya Allah ka kawo lokacin tashin mu lafiya Allah mu ne maka godiya muna tawassuli da wannan zama mai albarka yanda muka baro komin mu muka baro kowan mu da kwadayin neman yardar ka ya Allah ka yarda da mu ya Allah ka yarda da mu ya Allah ka yarda da aikin da muke ya Allah ka ƙara mana tawassuli ka ƙara mana ƙaunar Ubangijinmu da kuma ƙaunar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mana ikilasi a cikin ayyukanmu. Allah ya sa mana ikilasi a cikin ayyukanmu. Duk mai fitowa Allah ya fito da shi da kyakkyawan niyya. Allah ya mai da shi da kyakkyawan niyya. Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke ji. Allah ya tsare mu da ilimin da ba za mu yi amfani da shi ba. Ya Allah ya tsare mu da ilimin da ba za mu yi amfani da shi ba. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين